من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء إيجا وتنجمادا الثاني شكرة دموليا da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna suratul azab za mu tashi a faɗin allah tabaraka ta'ala من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أرمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Imam Ibn Kasir Allah ya masa rahama ya ce, yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci munafukai cewa suna karya alkawari. alkawarin da suka yi wa Allah wanda suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa layi wal nunal albar ba za su rinka juya baya ba to amma sai suka karya alkawarin suka saba muminai kuma Allah ya sifanta su cewa sun ci gaba akan alkawari suka yi wa Allah ba su saba ba shi ce minal mu'minina rijalun daga cikin muminai akwai mazaje sadaku ma ahadullah alai wanda suka gaskata abinda suka yi alkawari ga Allah akai ma'ana suka rike alkawarin su ba su saba ba wa minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ya kammala ajalinsa shine nahbahu Imam al-Bukhari yace fa minhum man qada nahbahu ai man qada ajalahu ko ahadahu wanda ya gama wato ya cika alƙawarinsa wa minhum man yantazir akwai kuma wanda yake jira yana jiran shahada yana nan akan alƙawari akan imani da Allah yana jiran mutuwa ya yi shahada wa ma baddalu tabdila ba su canja alkawari ba ba su canja addinin su canjawa ba ai wa ma ghayyaru ahdallahi wala naqaduhu wala baddaluhu ba su canja alkawarin Allah ba ba su kwance alkawari ba ba su bata shi ba Zaidu ibn Sabit kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito a sahihinsa yace lamma nasakhna al-masahifa yayin da muka rubuta qur'anai ko al-mushafa mun rubuta qur'ani da umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da umarnin sa Abubakar afwan a rubuta al-qur'ani saboda kada ya bace sai muka rasa wata aya a cikin suratul ahzab ni kuma ina jin annabi yana karanta ta kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fa ina jin manzon Allah yana karanta wannan aya kuma gashi mun rubuta Qur'ani bamu ga wannan aya ba ba mu same ta ba sai wajen Khuzaima ibn Sabit al-Ansari wanda manzon Allah ya ce shi Khuzaima ibn Sabit al-Ansari shi shi kadai shaidarsa daidai take da shaidar mutum biyu in ya zo ya ba da shaida shi kadai to kamar mutum biyu sun ba da shaida yace ita ce ayar minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir Anas dan Malik yace Musa bai muna ganin cewa wannan aya ta minal mu'minina rijalun ta sauka ne akan Anas bin Nadr cikin mu'minai masu imani a cikin sahabbai masu ƙarfin imani da suka gaskata Allah akan alƙawarin da suka yi wannan Anas ibn Nadar shi Allah yake nufi a inji Anas dan Malik abin da ya faru shi Anas ibn Nadar bai samu halattar yakin Badar tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abin ya masa ciwo yaji ba dadi yace awwal mashhadin shahidahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyibtu anhu yanzu yaki na farko na badar da annabi ya halarce shi ni kuma ban je ba yace la in arani Allah ta'ala mashhadan فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ليرين الله ما أصنعوا إن الله يسع نساك زوا ونياكي تارد النبي aiko Allah zai ga abin da zan aikata kaji muminai yaƙi aka je jihadi bai je ba ba amma yana cikin tashin hankali yana cikin damuwa yace yanzu ni aje yaƙi ba ni ya ce in Allah ya sa aka aka Allah ya kaddara wani yaƙi ya zo Allah ko ya ga abin da zan yi sai na yi ƙoƙari na samu shahada shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai kawo yaƙin Uhud ya je tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sa'adu ya fuskanci sa'ad bin mu'az ya fuskanci sa'ad bin mu'az kai sai ana sai ce da shi ya ba amur ina jiwo ƙanshin aljanna a can can inda ake gumurzun nan ana ɗauki ba daɗi na jiwo ƙanshin aljanna ya ce inni ajidu rihar jannati duna ofuri ga shi can wajen ofur bayan ofur ina jiwo ƙanshin aljanna zan tafi ya riƙe takobi yaƙi yake yaƙi yake yaƙi yake yaƙi yake wallahi mala sai da ya ce inda aka kashe shi kawai sai aka gaba wa Allah da ya zama gawa babu shi Allah ya cika masa burinsa na ƙanshin aljannar da yake jiyo da aka ɗauko shi aka zo za a binne shi wanda Allah ya ce ku duba shi ku gani me ya same shi sai da aka samu tsara da suka da takwabi guda tamanin da wani tamanin da wani min darbacin wa ta'anacin wa ramiyacin wani gurin harbin kibiya wani gurin tsara wani gurin tsire shi soka mai kibiya a kai sai da aka irga wuri guda tamanin da wani abu duk sun huda shi gaba daya saboda cikinsu ya tsandaba yar uwarsa sai take cewa ammati ar-rubayya ibnatu nadr ke ta ce wallahi da na zo duba dan uwana ban gane shi ba sun lalata jikinsa gaba daya sai da yan yatsunsa na hannu na gane shi kawai babu wani wuri da zaka iya gane jikinsa duk sun fasa shi duka yan yatsunsa ne kawai za ka iya cewa in ka san yatsun hannunsa za ka ce wani shi ne wani shine Allah ya saukar da wannan ayar minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi wa minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ajalin su ya kare shine irin su Anas ibn Nadir wa minhum man yantazir daga cikin su sahabbai akwai wanda kuma suna jira a zo wani yakin suna jiran shahada su yi mutuwa saboda Allah kai ne karin gobe duniya ka mai da ita wata aba kai ne kake ganin rayuwar duniya ita ce a ita ce b ita ce z su ku ba haka suka ɗauka ba duwa da allah lami lafiya shi ne daidai allah ya ce wa baddalin tabbalina manzo allah yake cewa a wata riwaya ومنهم من قضى نحبه يتي دلها ما yana cikin man qaza nahbahu ومنهم من ينتظر يوما فيه قتال فيصدق في اللقاء yana jiran ranar da akwai yaki a ciki ya gaskata haduwa da abokan gaba Imam Hassan al-Basri yace fa minhum man qada nahbahu ay man qada mautahu ala sidqi wal wafa ya mutu akan gaskiya da cika alƙawari wa minhum man yantazir akwai masu jiran mutuwa ala misli dalika irin yadda ƴan uwansu suka mutu akan shahada daga cikin su kuma akwai wanda bai canja bai canjawa haka katada ya fassara wannan aya kalmar nahbahu ana fassara ta da abuwa kamar haka nahbahu nazarahu akwai wanda ya cika bakancansa nahbahu ahadahu akwai wanda ya cika alkawarinsa nahbahu ajalahu akwai wanda ya cika ajalinsa amma wa baddalu tabdila Allah tabaraka wa ta'ala yi musu shaida ba su canja addini ba ma gayyaru ahadahum ba su canja alkawari ba wa baddalul wafa'a bil ghadari ba su yaudara ba ba su ci amana suka yaudara ba sun ci gaba da alkawarin da suka yi wa Allah ba su warware ba kamar yadda munafikai suka warware suke cewa inna buyutana aura wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا daga wannan aya yabo ne take wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin jajircewa da tsayawa da suka yi wajen riko da gaskiya da kuma kin canja alkawarin da suka yi wa Allah da manzon Allah haka ake son mumini duk rintsi kar mutum ya ja da baya بألاج
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا yayi haka Allah madaukakin sarki yayi mana bayani dangane da hikimar da ta sa ya jarrabi mu'minai a cikin yakin ahzab yakin gwalalo menene hikimar da ta sa Allah ya jarrabe su al-ibtila wal ikhtibar liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim Allah dan yayi sakanya wa masu gaskiya akan gaskiyarsu kun yi gaskiya to za a yi muku sakayya akan gaskiya za a ba ku gidan aljanna masu gaskiya akan imaninsu Allah zai ba su aljazawul husna kyakkyawan sakamako na gidan aljanna da suka cancance shi saboda gaskiya da cika alkawari wa yu'azzibal munafiqina in sha kuma Allah yayi azaba wa munafikai in ya ga dama in sha'a ta'dhibuhum bi sababi mautim ala nifaqihim kenan in Allah ya ga dama ya musu azaba saboda mutuwar da suka yi akan munafurci Allah ka raba mu da mutuwa akan munafurci ko kafirci ko sabo ma aw ya tuba alaihim in ya ga dama kuma ya yafe musu min nifaqihim daga munafircin su bi fadlihi da falalata sa wa karmihi da karamcin sa fala yu'adhibu ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai ko ya yafe ko ya azaba ana fassara azaba wa yu'adhibal munafiqina in sha'a shine ya basu su mutu akan munafurci ita ma azaba ne mutuwa akan munafurci dan tabbas in mutum ya mutu sai Allah ya kona shi inda yana kan munafurci ko ya tuba alaihim ko kuma ya yafe musu inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne rahiman kuma mai tausayi ne da jin kai ghafuran wasi'ul maghfirati yalwatacciyar gafara rahima mai jin kai da tausayi liman ya sha min ibadihi ga wanda ya ga damar cin bayan sa tabaraka ta'ala kenan Allah tabaraka ta'ala yana iya jarraba mutane da tsoro dan ya gwada su akan gaskiyar imaninsu ya gwada su da girgizar ƙasa liyamizar khabisa min at-tayyib dan abgangan a bambance tsakanin wato mummunan abu da mai kyau idan an ji zafi an wahala masu imani suna rike imanin su babu gudu babu ja da baya munafikai kuma gudu suke Allah ya san komai kafin komai ya faru amma yakan ɗoro jarrabawa don ta zama jarrabawa ba don bai sani ba a gwada ka gani a gani waye zai tsaya waye zai gudu Allah ce wa nablukum hatta wa nabluwakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum wa lanabluwannakum za mu jarrabe ku ka shina ka sani cewa Allah ya ce wata rana sai ya jarabe ka wallahi akan wannan imanin naka za a taba ka wata rana a gwada ka aka za ka jure ko ba za ka jure ba muware suwaye mujahidan gaskiya a cikin kuwaye na ƙarya suwaye masu haƙuri a cikin ku Allah ya sa duk jarrabawan da zai mana ya samu shi ka san jarabawa gwada ka ake ko sai ka ba da amsa ka ce ka iya to jarabawar Allah ita ma gwaji shi ka jure ka daure ka ce ka san za a maka kuma kana fata Allah sa ka ci jarabawar ma kana Allah li yadhar muminina ala ma antum alayhi hatta yamiza yamiza al-khabisa min at-tayyib wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghayb a cikin Ali Imran to shi yasa Allah ce ne yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim ka iya cewa bi sidqihim bi sabrihim kamar da Ibn Kasir ya ce Allah ya sa kayya wa masu gaskiya da hakurin su dangane da alƙawarin da suka yi wa Allah na cewa babu gudu babu ja da baya munafukai kuma masu warware alƙawari masu cewa inda buyutana aura wa ma hiya bi aura ashe in yuriduna illa firara ne gudu suke so su da haka suka cancanci ukubar Allah da fushin Allah saboda sun warware alƙawarin ubangiji tabaraka ta'ala wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira Allah yana bada labari dangane da wannan kungiyoyi na mayaka makiya Allah da suka haɗu suka yi tarayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da annabi ya kore su daga Madina saboda abin da ya aika Allah ya aiko musu na iska da kuma rundunoni na mala'iku da ba gan su ba da badan Allah ya sanya wa manzon Allah wannan taimako da agaji ba shine yayi aikin nan shi yasa ya ce waraddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim wa raddallahu Allah ne ya juyar da su alladina kafaru kafirai bi ghairihim da fushin su da suke wa Allah da manzan Allah Allah ya juyar da su ya turo iska kamar yadda muka karanta satin da ya wuce ga rundunar mala'iku suke ta saukowa daga sama suna ta tumbuke tanti tanti ɗinsu suna kuma korarsu wannan iskar sai ta zamanto iska ce mai tsanani a gare su sama da iskar da Allah ya turo wa adawa rihal aqim ma tadharu min shay'in atat alayhi atat alayhi illa ja'alatu karramim wannan iska wannan ta- da Allah ya tura yan ahzab ta fitar adawa inji ibnu kathir amma me yasa Allah ya kyale su bai kifar da su gaba ɗaya ba yace wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya dora su Allah ya dora ka musulmai akan kafirai suka danne su me yasa saboda ijtima'ihim alal hawa me yasa musulmi suka yi nasara akan kafirai saboda kafirai sun haɗu akan son zuciya da ƙarya yanzu ma ku musulmi albishirinku in dai kafirai suka haɗu akan ƙarya ko kuma kuka rike addininku to insha Allah ku ne da nasara kawai abin da ake so ku rike Allah ku rike gaskiya suka yi taro ƙabilu daban-daban daban ƙungiyoyi daban-daban daban sai da suka gama haɗuwa Allah ce bari in maganin ku ya danno musu iska ta ɗaga mutum ta yi sama da shi ta yi ta bila musu ƙura idanuwansu ya cika gabansu ma ba za su iya gani ba don ya cika da ƙasa me yasa saboda sun yi fito na fito da manzon Allah da adawa da kuma makami suna so su halakar da annabi suka ce yau sai sun je ƙarshen annabi sai sun je ƙarshen musulunci sai sun je ƙarshen sahabbai gabaki ɗaya malamai suka ce duk da cewa ba su yi ba amma wa man hamma bi shay'in musaddaqa hammahu bi fi'lihi duk wanda ya himmatu ya nuna lalle shi yayi wani abu kuma ya fara motsi da aiki dan ya gaskata wannan nufin nasa akan fa lalle shi yayi wannan fa huwa fil haqiqati ka fa'ilihi to haqiqa kaman ya aikata wannan abu ne wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital Allah ya isar wa muminai yi musu yaƙi ba su ɗau takwabi ba ba su ɗau kaza ba Allah ya musu yaƙi ba wani buƙatar mubaraza fito na fito iska ce kurin da mala'iku suka kori mutanen Allah shi kaɗai kafa Allah wani mu'minin ونصر عبده يتيمي كبارس أن محمد وعبد جنده يكرف في سوجو جنسا شسم الله الله يكيش لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وعز جنده فلا شيء بعده صلى الله عليه وسلم يكي والله كراني عبد الله بن أبي أوفى ya ce annabi ya yi addu'a waɗannan ƙungiyoyi masu faɗa da Allah da annabi da shari'a Allahumma munzilar kitab sari'an hisab ihzimil ahzab Allahumma zimhum wa zalzilhum hadisin Bukhari da Muslim ya Allah mai saukar da littafi mai gaggawan hisabi sifarka ya Allah ka karya waɗannan rundunoni ƙungiyoyi Allah girgije su Allah karya su Allah rusa su Allah ce mu karɓa don ɗaya Muhammadu wanda Allah ce al'ada na zuhun wala ya zuna yanzu ne za mu yaƙe su su kuma su su yaƙe mu ba don mun samu taimakon Allah wa kana Allah kawiyyan aziza Allah ya zama shi ne mai ƙarfi azizan mubuwayi mai rinjaye bi haulihi wa kuwatihi وردهم خائبين الله يجي عند سو تاببو أسعار الروح دين النومر ساء البركة لم ينالوا خيرا وأزل الله الإسلام أهله الله يدوكك مسلنشي دماسي مسلنشي وصدق وعده الله يتكى القبر إنسان ونصر رسوله يتيمك من ذنسى وعبده كما باونسا فله الحمد والمنة ودي أتبت قريشي دبيوة تبارك الله هو أحسن الخالقين da haka wannan aya da Allah ma ya karanta mana ranar ahzabi ranar yakin balalo Allah ne ya juyar da kafirai sun zo bi ghaizihim da fushinsu ghaiz ya za su yi fada da Allah Allah ya kyale su ya za su yi fada da manzan Allah Allah ya kyale su kai a yau kana tunanin za ka yi fada da Allah Allah ya kyale ka wallahi baka isa sai dai Allah baka lokaci kawai duk wanda yake mafarkin zai fada da gaskiya ya nasara ba ta lokaci yake nasara a hannun Allah take me fir'auna bai ba fir'auna yayi duk abin da yayi dan ya hana annabi Musa isar da sakuwa ya neme shi zai kashe shi aka sanar da shi aka ce kai Musa ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin manya manyan garin nan fa suna maka wakilci suna fa neman ka za fa su kashe ka ka fita ni ina cikin masu maka nasiha ashe fitan nan da zai zai je madina ya samu karfi ya je ya aure ya sake dawowa ya buga fir'auna ya zo dawowa Allah ya dawo da shi da dan uwansa Haruna ya roƙi Allah ya hada shi da dan uwansa su zo su yi da'awa wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون da Musa da Haruna sun taho. Allah ya ce, Fatiyahu, ku tafi ku je ku sami Fir'auna, faƙula lahu ku ce da shi mu manzannin ubangijinka ne mu ‘yan aike ne daga Allah Allah ya turo mu zo mu same ka ya fir'auna fir'auna da yake jin mulki da sarauta da isa yana ganin ya kai suka je suka same shi mu manzanni ne daga Allah abinda kake yi na azaba wa banu Isra'ila an arsil bani Isra'ila wala tu'addibu ka saki banu Isra'ila ka sake musu mara ka daina musu azaba kuma mu an yi mana wahayi cewa duk wanda ya ƙi bin abin da muka faɗa sai Allah ya mai azaba أن العذاب على من كذب وتولى كسمي فرعون قال فمن ربكما يا موسى كاي موسى waye ubangijin nan naku da kake magana قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى suka ce baka san waye Allah mu ba ubangijinmu shine wanda ya halicci komai wahada ya kuma shiryar da dabba duk da bata da hankali ta iya zuwa ta nemi abincin da za ta ci wanda take so da wanda ba ta so ta sha abin da za ta ci Fir'auna ya ce wa Musa kaga kai matsafi ne so kake yi da sihirin nan naka ka zo ka kwace min mulki na ka kori mutanen garin nan kai mulki a garin nan abin da ya kawo ka kenan ya zuga mutanensa akan annan Musa cewa wannan fa matsafi ne kuma mulki yake nema wannan sarautar ta yake so karba ya zo ya taimaka azaba yace amma fala na'tiyannaka bi sihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawm zinati wa an yuhshara an-nas duha fatawalla fir'auna wa jama'a kaydahu thumma ata sai mun zo maka da sihirin da yafi naka ya kai Musa ka duba ƙarfi da yaji annan Musa yana kira akan tauhidi amma fir'auna dan ya wautar da hankalin mutane ya hana abin gaskiya saboda shi mai mulki ne azzalimi mai mulki ne macuci mara tsoron Allah fir'auna ya juya zancen ya ce wai annabin Musa wai matsafi ne Musa yana ƙin tsafi shi kuma ya ce Musa tsafi yake ya ce kuma sai mun zo maka da tsafi irin naka kuma sai mun yi galaba a kanka ka sa mana lokaci wai sai ya ce wa wai Musa wai irin wai yare na nan Musa faɗi lokacin da za a haɗu shi ba fir'aunan shi ne mai mulkin ba shi zai faɗi lokaci ba sa lokaci irin an raina ka ana ga da ka zo duka ɗaya za a buge ka ka sa mana lokacin da mu ba za mu saba ba kai ba za ka saba ba kuma ya zama makanan suwa ko makanan siwa فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى كو مكانا سوى دقا القراءة abin da ake nufi sama mana wuri tsakiya duk wanda ya taho tsakiyar gari ne a haɗo a buga ka zo kai tsirin naka mu ma za mu yi nan annabi Musa ya ce to ba damuwa yawmuz zina ce qala wa'idukum yawmuz zina ka san me yawmuz zina rana ce da ake ado da kwalliya ranar ado da kwalliya ne kuma ana taruwa duk garin kowa yana barin aikin da yake ai kwalliya a caba ado yace to ranar nake so a hadu a shi mana annabi Musa ya shirya ne masa illa ne ba karama ba ka gama hada mu mutanen naka kuma in kwashe su iya kuri a rama kuma cikin surutu ɗaha da Allah. Daga mutanen nan suna buƙatar su bi ƙisar nan, kuma cikin ɗaha, ka bi a hankali ka nemo ƙisar. Ya ce nan za a hadu, ya ɗauka annabin Musa zai tsorata ne, zai ce, a ɗan bani lokaci zan kimtsa, a a ai, ko ya ce dokar ƙasa ba ta bari, ko a ina, ina. ai wanda ya shirya an ce fitocciya zai a haɗu kawai ba wani magana unicef ne ina ruwan unicef da wani firawda ya nemo unicef bai nemo unicef ba musa ya ce mu haɗu yau mu zina kuma ina so mutane su haɗu da sassafe tun kafin rana ce zafi saboda in ya zo dukan ya daka da ƙarfi kenan ka ganin farkon isar mu je a ba mu ita tun farkon ta wai me faru da anda tun inda Allah ya tura shi ya je ya ce da shi da Musa dan hace ɗebe ta kawai mu je
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري وتفكوا بيو اذهبا إلى فرعون إن إنه طغى ai yayi girman kai فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ku dan tausasa masa zance ko zai wa'azu ko zai ji tsoro mu je قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى sai suka ce kai muna fajin tsoro fir'auna baya da kirki ya ubangiji kar ya wuce gona da iri akan mu ya zo ya mana girman kai ya cutar da mu sun tsorata kenan ko suna jin mai mulki ne me Allah ya ce قال لا تخافا kar ku tsorata إنني معكما أسمع وأرى ina nan tare da ku ina ji kuma ina kallon me zai faru abba mu je فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل
ai na yi bayani malam قد جئناك بآية من ربك haka والسلام على من اتبع الهدى suka ce mun zo maka da ayoyi daga ubangijinka ka karba ya fir'auna karka yi girman kai kuma amincin Allah ya tabbata amma ga wanda ya bi shari'a in baka bi kai kuma dan haɗa wuta mu je إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى an mana wahayi an ce fa azaba tana kan duk wanda ya karyata mu kuma ya juya baya قال فمن ربكما يا موسى wayo kai Musa waye ubangijin nan naku da ya aiko ku ga dukkan fir'auna ba wai irin yana wautar da hankalin mutane akwai wani Allah waye wannan ubangijin naku to قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى Musa sarkin hakuri bai yi fushi ba yace ba komai ubangijinmu shine wanda ya halicci komai kuma shine ya shiryar nayi bayani na'am قال فما بال القرون الأولى yaya labarin sauran iyaye da kakanni da suka mutu kuma su ya labarin su wa irin izgidi yake yi wa wani annabin Musa na'am قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى Musa ya ce "A, sai dai da dawo da shi wajen Allahn da baya so ne. Ya ce ilimin waɗannan waɗanda suka gabata inda rabbi yana wajen Ubangiji na, kuma Ubangiji na baya bant- bata kuma baya mantuwa. Allahn dai da baka yarda da shi ba ilimin yana wajensa. Mu je
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا ya fara yin wa'azi fa وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى Allah shi ne ya shimfiɗa muku ƙasa a matsayin shimfiɗa ja'ala lakumul arda mahda Allah shi ne ya tsatsaga muku hanyoyi wa salaka lakum fiha subula shi ne kuma ya saukar da ruwan sama wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta shi ne kuma ya fitar da nau'i nau'i kala kala kala na 'ya'yan tsiro da wannan ruwan da ya fitar Allah nan da baka yarda da shi ba ya fir'auna kake kareta duk shi yayi waɗannan abubuwan gaba daya jama'ar gari fa suna nan suna ji me ya faru قل وضعوا أنعامكم ألم كما- إن في ذلك لآيات لأولي النهى Allah ya ce ku ci ku koshi kuma ku yi kiwon dabbobinku wannan ayoyi ne ga masu hankali wataƙila kai fir'auna baka da hankali na'am منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
ai mu je gaba ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ka ji fa Allah ya ce mun nuno masa ayoyin mu gaba daya amma duk ya karyata ya kiyin imani shiwa shi fir'auna na'am قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى Full stop. Allah ya ce, A ji ita na? Fir'auna ne sai yake cewa wai yake cewa Musa, daman zuwa kai li tukhrijana min ardina ka fitar da mu daga- daga garin mu bi sihirika da wannan sihiri naka ya Musa? Kaga yana so ya wautar da hankalin mutanen gari cewa ai annabi Musa ai tsafi ya zo da shi ka duba duk an babba shi ansa a can ya iya mai da martani ya ce Allah bai isa yin wannan abubuwan ba ya sani kawai sai ya juya bari ya daɗa aukatar da mutane ai sihiri ka zo da shi ko ka zo ne da tsafi don ka fitar da mu daga garinmu wai ka je wai wai wai min ardina garinmu za ka kore mu a garinmu wato irin ya zuga mutane a kai wa annabi Musa bari mu ji me yace malam فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا na'am فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرجه نحن ولا أنت مكانا سوى ka sa mana lokaci mu haɗu wai fir'auna ya yi fushi sa mana lokaci da mu da kai za mu haɗu gaya mana ka zaɓi rana kawai ka faɗa mana a haɗu مجھے قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى Allah ya ce Musa ya bashi ansa take ya ce ku zo mu haɗu yawmuz zina in kun isa a ranar zina ba wanda bai san yawmuz zina ta ba a ranar za a haɗu kuma ina so a haɗu da san safe mu je فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى Fir'auna kawai sai ya juya ya tafi ya je ya haɗo dukkan makircinsa da kaidinsa ya haɗo duk kayan faɗarsa Allah ya ce wato jama'a kaidau Allah da kansa fa ya ce Fir'auna kaidi yake shiryawa sun ma'ata sai gashi ya zo yau mu zinata ɗin kar ka manta malam mutumin da ya ce shi Allah ne kuma yau sai ya tafi ya shiryo kuma ku da hankali ba za ku gane ba sai da ya je nemo matsafa ya sa aka yi ta- aka yi aka yi ta gayyata aka yi ta kiran matsafa ya ce duk wani wanda ya iya tsafi a ƙasar misar gaba ɗaya duk ya taho ya ce wa kad aflaha al-yawma man ista'ala duk wanda ya zo yau da ainihin wato ya ci nasara akan Musa ya rabota za mu zamanto da shi dan fadan mu na kusa Fir'auna ya tafi ya gama shirin sa yau zinati ta zo gashi me ya faru malam قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب na وقد خاب من افترى tsaya Musa da suka zo ya gansu ya ce kai kai ko matsafan nan la taftaru ala Allah kadiba kar ku yadda ku yi wa Allah ƙarya yau Allah zai muku azaba kar ku yad- ya fara ƙarya musu zuciya ta yace kuma wa qad khaba man iftara duk wanda yayi wa Allah ƙarya ya tabe mu je فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى A'a, sai suka koma gefe suka fara jayayya a tsakaninsu musu wannan ya ce wannan ya ce sai suka ce a ba su wuri za su yi sirri sai suka shiga gefe suna dan kulle-kulle suna tattaunawa wa asarrun najwa musa dai yana gefe yana jiran su ina mutumin firauna ana can ya- ya sha kunu ya ɓace rai yana gani yau za a yi wa musa ba daidai ba za a gama da musa me ya faru a garama قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما na'am ويذهبا بطريقتكم المثلى kun san me suka yi su ma sai suka yi kokari suka yi dabara suka ce jama'a ku waɗannan mutanen biyu in hada ne da Musa da Haruna din la sahira ne wallahi matsafa ne yuridani suna nufin an yukhrijakum min ardikuma ko min ardikum su fitar da ku daga garinku bi sihirihima da sihirinsu Musa ya zo da sihiri dan uwansa Haruna ma da sihiri ya zo da shi kuma su zo su tafiyar muku da hanyar ku wacce take mafi kyau mafi girma mafi ɗaukaka ma'ana kamar yadda fir'auna ɗazu ya ce musa matsafi ne sai su ma suka ce wa mutane waɗannan fa wannan mutumin kuma matsafi tsafi ne mu ah to in matsafi ne ba ko manyan matsafa ba ne ba in yayi ba ya ku na ku cin da nasa ba ai shikenan suka zuga mutane me ya faru malam فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ku haɗu gaba ɗaya sun ma'atu kaidinku da makircinku duk yadda za ku iya ƙulla wa Musa da Haruna ku zo sannan kuma ku zo jama'a shine safa ku haɗu ku zo tare sahu guda na وقد أفلح اليوم من استعلى Fir'auna ya musu albishir ya ce yau duk wanda ya zama shine mai rinjaye ya zama Paulus ya rabauta malam Fir'auna ya ce maka ka rabauta a wancan lokacin fa ba magana ya ce ku je ku yi tsafi don gaske ku buge musa jama'a kar ku manta fa wannan musan da ake magana a kansa ba ɗan ƙaramin yaro ne ɗan jariri a gaban fir'auna ita su a gidansa tuwon gidan fir'auna ya ci ruwan gidan fir'auna ya sha inuwar fir'auna ya sha ya sha zuwa yana yaro anan musa ya cafki gemun fir'auna ya girgide ya girgida yana ce masa sai na zo shi ne wata rana da annan musa ya zo yana yi wa fir'auna magana yana magana Allah ya ce yanzu kai musa alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai yanzu ba a dan gidan muka rene ka kana yaro walidan ba ka dan yi 'yan shekarunka ka zauna mana yana kai kan ba ni ba mahaifinka ba ni ban fahimce ka ba in ciyar da kai a gida na maka komai wai kai ne zaka zo ka ce ni ba Allah ba ne ka zo ka ce wai ka kawo wai wani abin nan yanzu zuwa zaka yi mulkin nawa zaka kwace Fir'auna ya zuga mutanensa matsafa me ya faru malam قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى To, an fara bugawa jama'a. Suka kalli Musa, suka ce, Musa, ka fara jefa sandarka ko kuma mu fara jefawa. Daman su ma sun zo da sandunansu da igiyoyi da su za a yi tsafi. Hibaluhum wa isiyuhum. Sai suka ce to, za ka fara ko za mu fara? وإما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى إما أن تلقي sai Musa ce kala bal alku ku fara ku fara yi kai Musa ya ga tashi hankali ba su ne fa nan bawan a tsafi ba Haruna kuma yana bayan Musa duk abin da nan Musa ya faɗa sai ce na'am eh kwarai ku haka ne eh shi kuma aikin Haruna ke ra'ayi baka ji shiru ba ka ji labarin sa ba ai shi taya Musa yake yi. To mu je malam.
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى Ai sai suka jefa, suka wulla sandunansu da igiyoyinsu. Wallahi kawai malam suna jefa malam sai sai abin ya zama ya zama maciji. Duk suka zama macijai, duk wurin gaba daya ya zama macijai suna ta gudu, macizai, macizai, macizai. To sun fara. Ci gaba.
فأوجس في نفسه خيفة موسى ya yi tsaya a nan kurin musa sai ya ji wani tsoro a ransa tsoron nan na ɗabi'a ne duk ɗan adam da Allah ya yi shi bayan matsayi da imani da yake da shi akwai wani tsoro da Allah zai darbe shi da shi daga cikin tsoron da malaman tafsiri suka ce ko dai ya ga abin bai saba ganinsa ba kaga tarin macizai iya ganinka to shi kuma bai yi nasa ba tunda nasa kuma daga Allah ne Allah zai kawo ko kuma sun saki waɗannan macizai to kuma shi ma yana ganin nasa mu'jizar idan ya saka ai shi din ma maciji ne to yaya maciji ɗaya zai fi ƙarfin waɗannan macizan da yawa karfa mutane su ki imani da shi karfa a zo a ce an kare shi fa aujasa fi nafsihi khifatan musa me Allah ya ce masa kai قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى take Allah yana tare da shi ba ku manta ba ta zo ce innani ma'akuma asma wa ara ai ina tare da ku ina ji ina gani take Allah da ya ga tsoro ya shiga cikin zuciyar nan Musa ce kar ka ji tsoro kar ka tsorita sam innaka antal a'la kai ne madaukaki kama a ce ci gaba kawai ka rabu da su me ya faru وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا aha إنما صنعوا كيد ساحر aha ولا يفلح الساحر حيث أتى wulla abin da ke damanka dama annan Musa yana da sanda ai wannan sandar mu'ujiza ce duk inda yake yana tare da ita shi kuma da ita Allah ya girmama shi wannan sandar Allah ya ce Musa wulla wannan sandar kwaya ɗaya ce amma za ka ga aikin da za ta yi da ya sake ta sai ga shi katon maciji fa idan hiya hayyatun tasa maciji kato kawai sai talqaf ma sanau sai ta haɗiye abin da suka yi bab bab bab bab bab bab tana ta haɗiyewa Allahu akbar suna ga ikon Allah su kuma sun saki nasu ba su isa su hana macijiyar Musa ta cinye nasu ba tana ta haɗiyewa tana ta cinyewa tana ta haɗe sai da ta cinye macijansu tas gaba daya Musa yana yana kallon ikon Allah ku tambayi ina mutumin yake ba fir'auna yana can gefe yana ta kwafa ya kalli matsafan nan ba ya kuma na uba malan sandar annabi musa talqab ma sana'u yace daman kaidi ne na matsafi suka yi inna ma sana'u kaidu sahir yace wala yuflihu sahir wa yazu ata ai duk inda matsafi yazo ba zai rabauta ba yi tsafin banza ne suka yi ka gama da su me ya faru bayan nan فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ai malam ana gama wannan kawai matsafan nan gabaki ɗayan su duk sai suka faɗo daga kan kujerun suka yi sujada suka kafa goshi a ƙasa to sujada irin ta masu sallah musulmi ba kawai sai aka ji suna amanna bi rabbi haruna wa musa amanna bi rabbi haruna wa musa aman fir'aun ya ce kai me nake ji ne amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da rabban Har- ubangijin haruna da musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa To, wani ubangijin wannan ubangijin da annabi musa yake ta ƙoƙarin gaya wa fir'auna ya ƙi yadda malam kaga allura ta tono garma waɗannan matsafan da jiya suke cikin tsafi yaran fir'auna da aka musu alkawari in sun ci nasara a tsafin nan za su samu kaza su samu kaza malami sun zama musulmi malam ya kaga da'awa in Allah ya tashi yayi wa addinin Allah aiki put daya ake yi kawai malam sai annabi Musa ya koma gefe bari ku ji fada ya dawo tsakanin fir'auna da wadannan matsafa me ya faru mu je mu je mu je
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر Aha.
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيها أشد عذابا وأبقى طب فرعون فلم يقلش قال آمنت له قبل أن آذن لكم imani kuka yi da Musa kafin ne muku izini wala ka mulki wai ashe wai ba za su yi imanin mu ma eh yayi izini ya yadda ai wannan mutumin shakiri ne imani kuka yi da Musa kafin ne muku izini ashe shine babban naku da ya koya muku matsafi to zan yi maganin ku wallahi sai na yanke hannuwanku sai na yanke ƙafafuwanku min khilafin in yanke hannun dama in gutsure ƙafar hagun in yanke hannun hagun in gutsure ƙafar dama wala usallibannakum fi juzu'in nakhli kuma sai na sassoke ku na tsitsire ku a kututture na dabino malamai suka ce yana daga cikin mugun kisa ka tsire mutum kamar yadda ake tsire tsire ya ce to sai na tsitsire ku ga baki ɗayanku kuma wala ta'alamun na ayyuna a shaddu azabar wa abaka yau za ku sani ni ne ko ubangijin musa wane ne ya fi tsananin azaba kuma wane ne azabar su tafi da wani zan yi magani zan yi magani imani kuka yi ko ban ba ku dama ba ko malam sun ba da ansa me suka ce masa قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا haka فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا yayi إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر mu je dai والله خير وأبقى aron ma ya gangaro sai ya karisa kalu suka ce wa musa ai fir'auna ina so ku lura da na guda malam duk lokacin da imani ya ratsa mutum baya tsoron kowa sai Allah dan adam dan adam ne abu guda ɗaya ne zai maka menene mutuwa in ya maka ita shi ma zai yi ta imani ya ratsa su take mai ƙarfi suka ce kai fir'auna lan nushiraka ala ma ja'ana min albayyinati ba za mu taba fifita ka ba mu bar abin da yazo mana na hujjoji bayyanannu a fili ga Musa ya kada mu mu zo mu ki mu bi shi mu bi ka faqdi ma anta qad duk abin da zakai ka je kai mene inna ma taqdi hadhihi alhayatid dunya ba nan duniya bane a wannan rayuwar duniya ne za ka yi abinda za ka yi ba nan duniya ba ne suna so su nuna masa wannan mulkin naka ba yana da ranar karewa suka daɗa buga masa wata kusa kai inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana mu ba mun yi imani da ubangijinmu don ya yafe mana kurakuran da muka yi a da وما أكرهتنا عليه من السحر da abin da ka tilasta mana na tsafi ka sa dole mu zo mu yi tsafi mu yi fada da Musa shi malamai suka ce ashe ga yadda ya musu ma daga ƙauyuka tilasta musu yayi suka ce da shi kuma ba wai ka ce wai wai waye zai dawama ba wallahu khairul mu'abqa suka ce Allah shi fa alkhairi kuma shi Allah ɗin shi ne azabarsa take dawwama ga duk wanda ya yi wa azaba kai ɗin me kai duniya ce za ka yi ka yi abin da za ka yi sun nuna ka ji ana lallabawa imani duniya ba da rauni idan mutum ya riga ya sha imani duk abin da za a masa ya yadda kawai kun manta da kisar rabbul gulam kun kis kun manta da bafajin sarkin nan mai ciwon ido mai makanta da ya makance yaron nan da sarki ya tura shi ya koyi tsafi ya je koyi tauhidi yana wanka Allah ya bashi dama ya warkar da makafi kuma yana musulmi sarkin kuma yana matsafi kafiri babaje ya ji labari fa ga wani yaro can fa yana bada magani da sunan Allah shi kuma sarkinsa bai yarda da Allah ba babaje ya ce kai kaga wannan dukiyar daga nan iya ganin ka wannan dabbobi da raƙuma naka ne kaga kuɗi kaza kaza naka ne in an ta shafaita ne in dai ka warkar da ni yaro ya ce ayya bafaji inni la ashfi inna ma yashfi Allah ni ba na warkarwa Allah ne mai warkarwa zo ayi ma magani in kana so ayi ma magani kana so eh yace to kai imani kawai biya na anan kai imani yayi imani ya kama kansa ya mai addu'a tarar sai ido ya bude ce kai ya ga yana gani washe gari malam sai gashi ya ya zabga wanka ya gyara rigarsa ya tafi fada mai zuwa da sanda ha wanda ake mai jagora sai gashi ya taho shi shi kadai sarki ce kai marar da ya kafa sarka kai waye dawo maka da idanka kar ku manta wannan sarkin matsafi ne kuma tsafi ya yarda da shi bai yarda da Allah ba sai ba faje sai ce Allah ha sai sarki ce Allah ya ce akwai Allah waye Allah kuma ya ce kwarai kuwa Allah ya ce ku kama shi ya kama shi ya yi taimai azaba ya yi taimai ya ce sai ka nuna mini inda ka je ka koyo wannan addinin da ya nuna maka wai Allah kuma dama yaron ya ce don Allah duk wahala kaka nuna ne saboda yaron ya san bala'in sarkin ai malam kari tarihin azzaliman sarakuna masu wanke ko da ba faji yadda ku yadda ku yadda ku sai ce a kyale ne zan kai ku ya dauke su sai ya kai su wajen yawo aka zo da yaro kai sarki ce to daman sarkin ne ya tura yaro daman matsafin sarki ne tsohon da yake yi wa sarki tsafi shi ne ya ce wa sarki ranka ya daɗe na tsufa fa na kusa mutuwa ka nemo mini ɗan yaro ƙarami matashi mai hazaƙa in koya masa tsafin nan don ya ci gaba da maka mulkin ka tsafin ka saboda tun da kai ba mutuwa za ka yi ba to haka ne wala da yake diga ne sarkin sai nemo wani yaro to yaron a hanyarsa ta tafiya zuwa ya koyo tsafin shi ne ya ci karo da wannan malamin yaro shi ma aka yi taimai azaba aka yi taimai azaba to shi ma dama malami ya ce da shi kafa ka nuna ne shi da aka kawo yaro sai sun ke ta yaron mu ashe kai sihirin naka har yayi karfi har ka fara warkar da masu abin nan ya ce a'a ba sihiri ba ne imani ne Allah ne yake warkar ya ce kai aka yi ta daka shi aka yi ta washe kashi azaba shi ma sai ya je ya nuna malamin nasa to da ƙarshe dai in takaice muku zancen dan mu kai inda za mu tafi mu tsaya dan ka ga cewa wanda ya yi imani da Allah ya riko da gaskiya duk abin da za ka yi masa wallahi sai dai kai abin da za ka yi amma baka isa ka raba shi da wannan imanin ba kuma zai so ka ba ai kai kuskure mai mulki tun da ka zama dan adam aka kawo wannan bafaje da shi aka fara kai ka bar addinin ka bafajen nan ya ce a ranka daɗe ba zan bari ba karka manta fa shi ba bafajen ka duba ladabi irin na bafajen sarki yau ga shi yana jayayya da sarki akan imani ka bar wannan addinin ko mai maganin ka ya ce ba zan bari ba sarki ya ce kai ku ɗauko min zarto zarto ka san zarton da ake yanka itace ko itace kansan ana yanka shi yana yana gari wallahi malam shi ya dauko yace ku bude kansa aka bude kansa ya danna masa shi a tsakiya yace ku ta dirzawa iya iya bar wannan addinin ku kyale shi in bai bari ba ku raba shi gidan ana dirzawa ana kabar addini yana yana bazan bari kabar addini bazan bari wallahi malam sai da suka raba shi gida biyu pat sai ga rabin nan ya fadi rabin nan ya fadi a gaban sarki ina malamin aka kira malamin za ka bari ko ba za ka bari ce a ina wasa kake yana bai ka riƙe sarautarka da riƙe imani ya ce ku kawo zarto aka dasa masa wannan zarto aka yi ta yankawa aka yi sai da aka raba shi gida biyu shi ma ya faɗi jini na yaro kawo shi za ka bari ko wani ɗin ciya ya ce to bari kai na san azabar da maka na daban ne na lura ba tsoron zantar na kake ji ya ce wa fadawansa ku ɗauke shi ku kai shi ƙarshen wani dutse babban dutse a garin sai kun je kolo ruwan sama can ku gaya masa in ya leko ya ga mutuwa ku ce da shi ya sau ya imani ya bar imanin nan nasa ya imani da mu ya ci gaba da sigiri ko ku za ku wullo shi sai da aka je sama aka kwanci yaro ya leko ya gani suka ce to za ka bar addinin nan naka ko ku za mu je hoka sai ce ina zuwa ya daga hannu yace Allahumma kfinihim bima shaita ya Allah waɗannan azzalumai ya Allah waɗannan mutane Allah kai mini maganin su da abin da ka ga dama kawai sai dutsen ne yayi ya girgiza sai ya barar da su kawai yaro sai dai ya ga bafaji yana ta sullubawa yana sullubawa kafin su je duk sun mutu gaba daya Allah ya bashi hanya ya lallaba ya lallaba sai kuma ka duba yaron nan malam sai ya koma gidan sarkin dan kama a ce ya tsoro sai sarki ya ce kai kai baka mutu ba ya ce a ba su mutu ba dai za ka ce ya ce ina mutanenka ya ce tuntunin Allah ya gama da su to shi kuma sarkin baya so a ce mai Allah yaro ce Allah ya gama da su ya ce ya ce to zan yi wanda ranka na lura baka tsoron dutse ne shi yasa ya ce ku ɗauko shi ya daɗa zaɓo wasu zarata wanda ajalinsu ya zo su ma ya ce ku ɗauke shi ku tsora shi fi ƙurƙurin a jirgin ruwa sai kun je tsakiyar kogi tsakiya mai zurfi ku ɗaga shi ku ce ko ya bar wannan addinin nasa ya dawo kan tsafi ko kuma za ku jefa shi sai da suka kai shi tsakiya yaro ya ga ruwa gaba baya ba inda za a je direban jirgi ne yana rike da sitiyari za a wulla yaro za su yi fada yaro ya daga hannu ya ce Allahumma kfinihim bima shi'ita ya Allah ya Allah ka isar mini ka mini maganin waɗannan mutane da abin da ka ga dama kurin Allah da ikonsa sai ga wata igiyar ruwa sai ta kibar da jirgin da ta kifar da shi sai duk suka kife gaba daya sai kuma ta bar yaron jirgi ya dawo katal katal katal sai dawo yaro sai ya wasu tiyari sai ya koma ina mutanenka suna cikin bakin babashan kimi ya cinye su sun sulmiya sun bata gaba daya da rawaninsu da komai nasu yaro fa sai da komawa wurin sarki sarki ya daga kishi kai to wai wani aljani ne ko mutum ne ko ne baka mutu ba yace ba mutu ba yaro yace ka garan kai dade innaka lasta bi qatili ina shaida ma kai baka isa ka kashe ni ba baka isa ba ka duba sarki ba yace baka isa ka kashe ni ba in kana so ka kashe ni ka yi abin da na umarce ka yau yaro ya waye gari shi yake ba sarki umarni sarki yace to ga mun abin da za ka ke so ne yace dauki kibiya ga kwari da bakana nan ka zari kibiya ka dora ta akan abin harbin nan tsirkiya ka ja in ka ja sai ka yi addu'a ka ce bismillahi rabbi hadal gulam shine hartashin da zaka harba bismillah to shi kuma sarki bai yadda da Allah ba ya za a ce rabbul gulam rabbu hadal gulam yana ja ya ce bismillah rabbi hadal gulam ya saki sai kibiyan nan ta duba ta tsaya ba sai nan da rashin kuma ya yaro bau sai ta fasa shi sai yaro ya sa hannunsa sai ya rike jini yana zuwa sai ya fadi ya mutu to mutanen gari da wanda sun haɗu kawai sai aka ji suna amanna bi rabbil gulam آمنا برب الغلام آمنا برب sarki ya juya nan amanna bi rabbil gulam ya juya ta amanna bi rabbil gulam ya juya ya ga duk an yi imani garin sai tsirari yan fadarsa yan neman suna yace imani kuka yi da wannan yaron malam ka duba ikon Allah yaron ya mutu kuma duk garin an musulunta to wannan shine illar fada da gaskiya kun nemi ku wulakanta shi kun nemi ku tozanta shi kun nemi ku kure shi kun nemi ku kunyata shi bayan an yi an gama kuma sai Allah ya sa aka yi ta ganewa duk da aka yi imani ta ko ba ku gane ba ko ai haka abin yake amanna da rabbil gulam bashir sarki ce zan yi maganin ku shi ma sai irin abin da fir'auna yayi ya kuka ga kissa ta yi iri daya zan yi magani ya ce aje a tona mai ramuka a bakin kowace hanya a gari rami mai zurfi ya ce a hura mai wuta ta bala'i ya ce wallahi duk wanda ya imani da ubangijin yaron nan sai ya jefa shi kullum aka zo malam aka yi ta kama mutane ana wullawa wuta wuta wuta ka san mutanen haka suke ta tsunduma mutum kawai sai zo ce amanna bi rabbil gulam tsundum sai fada amanna bi rabbil gulam tsundum sarki yana kallo suka ce ba za mu yi imani da kai ba mun yadda mu shiga wannan wutar akan mu imani da kai kafiri wata mata ta zo da goyo a bayanta ta yunkura za ta fada sai ta ga goyonta ta ce kai wannan shiga ba gaskiya malam ka san me kurin sai jariri ya magana ya ce ya umma ya tsohuwa ta ya umma ya ce fada in nake alal haq kina kan gaskiya ki tsunduma ko ki bani guri in balle ya zo dama haka ba tallata ba da to shine Allah ya ce was sama'i zatil buruj wal yawmil mawqut wa shahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud wannan sune ashabul ukhdud annari zatil waqud idh hum alaiha qu'ud Allah ya ce wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud ba ni abin da yake na ƙarshe مرفي متبقون
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا kaga da mun bana son rufe muku ne da labarin Fir'auna an shiga wuta to kaga sai mu rufe da maganar aljanna duk wanda ya zo wa Allah yana mai imani to wannan yana da azaba madaukakiya kaga waɗancan mutane sun je wa Allah suna wasu imani a ido sun shiga wutar duniya amma suna wutar suna aljannar ubangiji a lahira fa ulaika lahum darajatul ula wai me abin da Allah ya tanadar جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها Allah kai mu وذلك جزاء من تزكى aha ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى an fada wa kisa nan ba bul ba lokaci kuma فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم wa adalla وأضل فرعون قومه وما هدى kwarai kuwa يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم na'am وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ya musu baiwa كلوا من طيبات ما رزقناكم haka ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى to a yafe musu وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh